بسم الله الرحمن الرحيم وارجت طائفة من أهل الكتاب لم يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بن فاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واتقوا طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ تدري بهذا المعطي والتعطفين بنظرة التأتي لنا بالظفر أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء bayan nan muna barka da juna na wannan azumi da muka gama na yau azumi na goma sha shida ko ga watan Ramabada hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ishirin da shida ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu wanda za mu ci gaba da tafsirin alkurani mai girma cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran wadda za mu tashi barin Allah wadda fa'ifatu min ahlil kitab wasu jama'a daga cikin wanda Allah ya ba littafi yahudu kenan za su wato sun yi buri lauyin billo na komi wadda fa'ifatu min ahlil kitab wasu daga cikin wasu jama'a daga ahlil kitab sun yi buri lauyin billo na komi ina ba da su samu fatar da kuku al'ummar musulmi wa ba yudilluna illa anfusahum kuma su sani babu wanda suka batar in ba kayukan su ba li anna isma izlalihim alaihim wa ma yashurun domin laifi na batarwa yana kansu ne su ba sani ba wato anan a ka'idar arabiya in an ce wadda yana da ma'ana biyu ne a harshen larabci wadda kar duk inda ka ji wadda kaza a Qur'ani suna nan daban-daban wadda kabirun wadda ladina kafaru da can cikin suratu an-nisa law taquluna innam suna nan dai to wadda malan sauki ne akwai wadda mai irin wannan mai malan guri akwai wadda na soyayya duka wadda da larabci ake yi fagi za a faɗa da larabci saboda haka yaƙi shi yake gudawa ko kuma wani lokaci tasirifi idan an duba abin da ya shafi tasirifi saboda haka abin da ya faru a wannan ubangiji saboda da wannan ayoyi shi ne bayan an yi yaƙin kuhudu an dawo sai manya-manyan yahudawa suka abubuwan ashraf suka kira wasu daga sahabban manzon Allah kamar sayyidina Mu'azu da kuma sayyidina Huzaifa da kuma sayyidina Ammar suka kira su suka ce to mun shawara muka kira ku ba ku wannan mutumin namu ba shi ne ba annabin da ake cewa na ƙarshen zamanin nan ba ba fa shi bane domin da shi ne yaya za a yi mun san inda annabi ne bayan da za a yi yaƙi bai nasara ba saboda haka kun ga dai abin da ya faru a wurin nan sabbanta har saba'in aka kashe saboda haka da annabi ne da ba zai yi haka ba za ka muna ba ku shawari ku bar wannan addini wai sabon annabi ba ke gano yanzu ko kai din nan kai din nan dai wanda ya wuce da hijiran manzon Allah shekara dubu da ɗari hudu da wani abu da arba'in da biyar akwai kafirin da yake zai ja ga gefe ya sa ka a lungu ya ba ka shawar da kune ma kunne ya ce ka bar musulunci kuma ka yarda ka bar kanna wala bille waɗanda aka saukar da alƙur'ani yana ɗanye sharaf suka karɓe shi kuma abin mamaki ma sai na mu'azu ba wanda duk sabon manzon Allah akwai takassusin da Allah ba shi ne a alamun sahaba bil halali wal harali ba ta hafin da kai sanin halal da haram halal da haram ma dalle kafirci ka ja shi zuwa kafirci halal da haram ma ya fi kowa sani dalle kafirci saboda haka suka yi musu wannan huduba akan suna so su ja ra'ayinsu to har gobe Allah ya gani har gobe ka sake haka suke yahudawa Allah ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa kaga shi ma waddu din na irin wannan ne waddal ladina irin wannan na wannan gurin ne irin irin sare wadda da'ifatu dinna kaga waddal ladina kafaru waddu law takfuruna kafirin nan kullum suna buri wai ina ma da za su samu su kafirce kama kafaru kamar yadda suka kafirce hata kunu da sawa'a zai ku zama daidai da ku da su duka kafirai a ji a shiga jahannama kawai gaba daya to amma har nuna ba wanda zai yi tafiyar lantana wallahi tallahi ina karatu lokacin da na yi diploma cikin diplomomi da na yi akwai lokacin da na yi a nan garin diploma ta cost and accountancy wata tana zaune ana taɗi sai ta ce wanke ina ji su ne na zo sayan abu sai na ji ana ce mata wace ya ba za ki musulunta ba ki musulunta ba na ta ce ha ba ha ba ni zan musulunta wallahi sai dai za a bar gida da mota ce kai kai ta ce Allah wajen ran talauci eh a lokacin kawai yana zai ce ga gidan ga motar inda wannan ne zai zaki musulunta so saboda haka haka abin yake waddu la takfuruna kama kafaru wa takununa sawa'a saboda haka ra'ayin bai canja sani ba ba wasu suke batarwa ba sai kansu ba ma shurul su ne ba sani ba ne kawai ha
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تجهلون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون Allah ya ce ya tu masowa littafi ya ku waɗannan wanda Allah aka ba wa littafi Yahudu lima takfuruna bi ayatin Allah wai dan da kuke kafircewa ayoyin Allah ne ayoyin Allah nan alqur'ani haka ma maulan shi Usman ya fara radiyallahu anhu wa tafsirin tafsir ya tafsir wanda kuke bibiya lima sun da ne ta furuna kuke kafin cewa ayatin lahi ayoyin Allah alqur'ani ayin shi da alqur'ani wa antum tashhadun al'ali kuma kun kuna shaidawa cewa littafin nan gaskiya ne wanda ya zo da shi gaskiya ne wanda ya aiko a zo da shi gaskiya ne sun sani ba wallahi babu kafirin da bai san alqur'ani gaskiya ba ko ba a darka yake duk sun sani saboda karamin takadiri da za ka yi wasu shi ne shugaban mu annabi Muhammad an haife shi a shekarar giwaye
ya tashi a makka bai taɓa yin tafiya ba in ba da tafiyar sham ta farko da ta biyun nan ba duka rayuwarsa a makka ne bai taɓa zuwa kofar gidan wani ya kwankwasa wani zai ya karanta wani abu ba bai taɓa zuwa ziyara wurin wani zai ya koyi wani abu ba amma sai ga shi da aka zo masa da littafin nan yana ba da labarin tun ba a yi sama ba tun ba a yi ƙasa ba tun ba a yi kowa ba tun ba a yi komai ba ya yi shi babban hujja kan gaskiyar wannan alƙur'ani challenge a gare su zuwan su na karan najirana a suka yi ta debate da ma'aiki ya faɗa su faɗa ya faɗa su faɗa abin da ke littafin su nasu ne ba amma abin mamaki sai annabi ya ga in sun martaba sai ba su amsa da littafin su in ya ba su amsa da littafin su sai su yi musu in an ja ɗauko an zuwa fa buhi alladhi kafar sai kaga an shiga rudani mun karanta ana an zo ana magana annabi ya ce sauran kuma haka haka aka faɗa suka ce mun ba su bane qul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin annabi ta dauko at-taura ku karanta inda ba kuke ba haka kuke kai aka dauko at-taura aka karanta suka kuma fadi kuma Qur'anin nan zai ce littafin sa ya ce kaza ya ce kaza kuma an duba za a karanta kwanan nan muna karatu da yan uwa a halka mun zo fassara hadisin manzon Allah sai na gaya musu na kawo musu irin challenge da mustashriku suke yi ya ce to ga shi abin da suke cewa ya addinin mu kaza kaza kaza addinin mu kaza kaza kaza ya ce to a wurin sai na zaune ga su nan suna nan ga su aran ma amir nan su aran ma aminu su aran ma hasan su aran ma umar dukkanin shaida ne da sauran yan halka din wanda suke karatu littafi a gabana wallahi a wurin da za a ka nemo littafi wancan mutanen na sa aka nemo aronsa a wurin su mutane kafin ku fara karfin sa nemo mini aron littafi kaza aka nemo mini saboda na ɗauka ina da shi na bincika a kafin abu ba aka ɗauko a karatun a lokacin na buɗa musu na buɗa musu inda aka yi ragaraga da su abin da suke challenging addinin musulunci wai annabi ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah har zuwa ƙarshen hadisi wai banda yaƙi ba abin da addini yake umarni eh wai mutum bai ce la ilaha illa ba kawai a yaƙi kaza kaza kaza to shine sai na je na ɗauko musu na buɗe musu na nuna musu inda wa'incan masu talentin ɗin irin wannan hadisan addinin inda aka rika cewa a yi kaza a kashe a yanka a yi kaza a yi kaza ga sunan so saboda haka wala ya nuna ka bin matsalin illa ji ina ka bin haƙƙi wa a sana tafsira ba wani misali da za su zo don su wawantar da hankulan mutane buga shi face Allah ya ce sai na buga misalin da zai doke nasu da bayani filla-filla da zai gajiyar da su. Saboda haka Al-Qur'ani abun abubuwan da za su tabbatar da gaskiyarsa suna da yawa ko a zamanin ilimi. Babu warwarar juna a cikin nan. Babu kuma littafi a duniya wanda ya kai zai zama mulki kamar Qur'ani wanda ɗan yaro ɗan ƙanƙani mai shekara bakwai zai haddace shi wallahi sai Qur'ani ha me yasa suka ce Uzairu kan Allah ne a taura ki ta bace ya sake fadin ta yayin shiftar da aka rubuta ta da ka suka ce a wannan dan Allah ne kawai wa qalat al yahud Uzairu ibn Allah fa dan ba dan Allah ba zai wa ya ce ya haddace a taura ya kawo ta kuma ga shi wannan abun da ya canza dan Allah ne ai shi ba ya iya da dubu kenan ƴaƴan Allah nawa a jauro ki kai a'udhu billahi a'udhu billahi inda haddace littafin Allah shine zamowa da hantar zamowa nan Allah a nan masallacin kawai billahi a yanzu a gabana ga sunan masaka rututu ga sunan saboda haka shafi ɗari bakwai wani bai kai ba amma za a haddace shi bayan an haddace shi a rubuta shi da ka haba malam kuma kowace ni ka canza wallahi gwani zai ba sun shayi a yi su canza wani abu Qur'ani a yi watsa shi a cikin kasuwoyi kawai masana harkar da sun shafa sun bi shi biye ɗaya kai sai ga suna suna ta fidda abubuwan da aka shigar inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu muka saukar da wannan ambato alqur'ani ko mu muka dau nauyin kiyaye shi la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid babu wanda ya isa ta gaba gare shi ta baya gare shi ya ba wanda ya isa shigar da wata barna take sai an jawo shi Qur'ani ne yake da cikar balaga wadda za ka ji aya ɗaya umarni a samu umarni biyu hani biyu kissa biyu haka albishir biyu aya ɗaya وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليه وجعله من المرسلين هذا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إلى أمه أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وإذا خفت عليه فألقيه في اليم كذا في أمه وألقيه في اليم ولا تخافي عنه ولا تعزم عن جيشنا إنا راده إليه البشر وزائل من المرسلين البشر آية لا saboda haka sun sani wallahi alqur'ani gaskiya da ba gaskiya ba ne ba zai zo ya ta ba labari har cikin abin da yake ke cikin suka ta su ba yana faɗi kuma abin da suka koyo duk yana fallasa wa tsara duk duniya ta sani cewa ƙarya suke kai sun cusa ƙarya sun caku matakin gaskiya da ƙarya a cikin al'amuran su gaba ɗaya kawai gaskiyar zance shi na sallaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gaskiyar ta tafi rana zama gaskiya sallama mata alqur'ani nan gaskiya ne a bi kawai ana son zama lafiya in an kin kuma kamar ko yanzu kwanan baya an yi babban misali a kasan nan wanda ya ishi mai hankali ko dare da zai aka za ta ba da announcement daga ran kaza duk wanda yake da tsoffin kuɗi duk ɗan dubu dubu da ɗan ɗari biyar biyar ɗari ɗari biyar biyu to sun zama shara malam kun manta yadda aka riƙa layi kwana ake yi ba a ina a banki wai kowa ya samu ya shigar gwamnati ba ki asara za ta kai mata dalan kuɗi saboda kai kudin su koma a iska ka rabu da wannan abin da zai zama shara ne kuma an yanzu ba an sani duk tifadar duk wanda ya ganganci da zai ɗin yayi shi kenan in kana rike da shi dai a rika ma yin fasa yayi mutum ya tara su yana kuka bai samu haka ya canja su ba kuma haka ba za ta karɓe su ba muni ake yi abin tausayi ko a nan gari mun ga abin mamaki a bankin mu kuma a gaba a iso an kusan iso ga an ta ce gobe tun da a subayin farko ake zuwa sama layi ko ba gaba ne duk gurgu gurgun nan da suka kwato duk sun fitar da shi to haka addinin Allah ana annabi ya zo manzo yana isar da sako kasan da Allah ya ce to za fa a canja ba addinin nan za a kawo sabo idan Allah in kace kai za ka rike tsoho kamar kai wannan kudaden kace za ka rike kai ba wanda ya isa saka ka kai ka kai wannan kudin kudin nan Najeriya da jaka hannu da gwamna na banki ba wanda ya isa haɗe ya saka ka canja kuma za ka je kasuwa da kasa ka kashe ka ga wanda zai ce ba zai karba ba in ranar da ka je da Allah ko da sauraron ka za a ce kai ma hukunci ne kawai ta haka ba wanda ya rike da tsofin addini Allah ya aiko sabon wanzo ya zo ke shi a shi wancan kawai ya shi shi kamar misalin su kenan kamar wannan wannan kudin ya alal kitabi ya kuma bauta littafi shi mata kuma da ayatin lahi don da kuke kafir cewa ayoyin Allah shi da alƙur'ani kenan wa antum tashhadun ko a gani wa antum tashhadun alhari kun sani a cikin suka da cewa gaskiya da shi alƙur'ani
يا أهل الكتاب وتلبسون الحق بالباطل وتبتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل تكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب الله يفكر يا ولن ما كنت للناس فليه ليه بني كجراتهم كافرين كيفي سوى الله أنا تنجم ما saboda wani suna cewa su masu littafi amma wani lokacin Allah yana haɗa ya make su gaba ɗaya eh amma dai sai dai ka kira su ma abota littafi kawai Allah ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahu albayyina ko haka min ahli alkitabi to ba akwai ainihin arna masu bautar dodo kenan wanda ba su da addini su arna ne sunansu. Allah ya halar hijabi ya kuma abota hijabi. Lima san da sunan haka bin batili, wai gwamnati ne kuke cuɗanya gaskiya da ƙarya. Kuna cuɗanya gaskiya da ƙarya. Wata sunan haka kuma kuna koya gaskiya. Wa antum ta'lamuna alhalin kun san gaskiyar nan iri-iri. har cikin zuciyarmu a bayan koyi menene gaskiyar shi ne sifofin annabi Muhammad sallallahu wanda suka zuwa cikin attaura da injila wallahi koyi suke inda ba don Allah ya sa irin su Abdullahi bin Salabi suka musulunta ba kuma mun sani a dukkan yahudawa a zamanin wancan zamanin babu wanda ya gashi karin attaura ya zo ta fallasa su in annabi yayi magana ya faɗi aya ko ya yi ai Allah ya dan rage mana ba haka yake cewa lokacin da Allah ya ce ya rubuna mun kama ya rubuna abna awon yahudawa sun san annabi Muhammadu kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su Abdullahi bin Salam ya ce wallahi ya Rasulullah wuce nan kanin da muka maka wuce nan Allah ya sassauta mana ma da yake mun san ka yadda muka san ƴaƴan wallahi ya ji haka kace don kowan wakilu bai san ɗansa shekara nawa zai bai ana ce shi a ina zai rasu wane ne nawa ne matansa tsayinsa kalansa sifan sifofinsa duk bai sani ba sai ya aike shi ne zai gari ita amma kai ya rasu wallahi tun tun kafin Allah ya tuno gaba an gaya mana sifofin ka muna garin ka kuma mu gani shi ma Abdullahi bin Salamin Allah ya kara masa yadda kan yi musulunta fa ya zo ne fa da niyan fa talent fa ya shigo saboda an babu malami irin sa a zamani a Yahudu sun rena larabawa sun ɗauki larabawa jahilai na ce balle guga a yayin larabawa maka za ka nan gaba abinda za su kira larabawa jahilai haka suke kiransu to da ya shigo suna haɗa ido da annabi Muhammadu ba ba abin da ya ce sai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wallahi bai iya yin abin da ya kawo shi ya ce wallahi wannan fiskar ba fiskar makaryaci ba ne mujarradin ba ko a yi da suka yi da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga gaskiyar zance a sadiqul masduq kenan dan wata hali ya yana da wannan hadisi yace ya ji hadisin daga sadiqul masduq daga mai gaskiya abu gaskatawa wani mawaki na Hausa bai yabo annabi haka ma ya yi da mai gaskiya abu gaskatawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to suna koyi gaskiya suna suna hahana suna tattare mutane su kar su kar su gani shaida ba sa so kowa har gobe kuma dukkansu akwai abubuwan da ba sa so masu wayo su sani a addini akwai wurin da ake zuwa aka kirkiro ana zuwa duk wanda ya je in ya dawo wallahi sai ya gasa shi saboda in an je sai kai sallah to shi yasa duk wanda ya dawo to shi yasa sai wanda ya dakku a ra'ayi ake yarda ya ce don ka je ka dawo za ka yi ta barkai anya abun nan shi ake yi ba a garin mu ba muna ta rigima muna cewa ba daidai ba ne annan mun je wurin da za mu sauke farali kuma a ce ana yin abu a can ba da gaske yawwa in dai yana son gaskiya zai gaya ma tabbas saboda haka Allah yake bin su yana cewa haba ku kuma wanda ba abota littafi wanda aka bawa littafi me yasa kuke koye gaskiya kuke cuɗanye gaskiya da ƙarya har gobe ba su kadai ba ayan ta jage santa ba su kadai ba akwai mutane har gobe masu cuɗanya ƙarya da gaskiya ƙarya da gaskiya cuɗanya a zuwa ita muku ba bule ai tarar da ana cewa addini ake nufi makariya ne a zo a raba ka da iyayenka a raba ka da ƴan uwanka a raba ka da dukkan mutanen kirki alhali wai ana nufin ƙarya eh, gaskiya ne kuma ƙarya ne ha to ya mutum zai zo dan Allah farko abin da ake yi ba sai a raba ka da iyayenka sunna a haɗa ka rigima da iyayenka a ce iyayenka ba dama ka gaishe su kana tsaye kai kana tsugune sorry kana tsugune shirka ne ba mu taba jin inda tsayuwa ya zama shirka ba sai a wurin wayannan mutane tsayuwa ya zama shirka fi sabilillah a sallah ne muke yi tsayuwa in zama ne da suka faɗa shi ma ana yin sato kuma a yi a sallah kafin a fara kuma da tsayuwa ke ba hat me ne aka ce kabbara wal qiyamu laha in ka zauna kafin ka tsara da dama ya yi halatta shi da zuwa in na dama za a yi sallah ko ne da dan kuma ya yi ba wani ina zaune kawai sun tada ikamu sai na gama sai miƙe sai liman ya kabbara sai liman ya kabbara ba wanda ya zai ce masallan kawai ba ladan ya gara mata gangan kawai sai zauna sai kwada igama zai tashi liman ya kabbar ta yi bayan sai zai ja magana ko araba gaskiya ne ba komai amma lokacin da za a kabbara harama dole sai a tsaye ashe kenan tsaye wanda kace za ka gaida iyayenka tsaye kifin ma ana yi wa Allah an gudu ba tsira ba sannan irin gaisuwan da ake koyar iyaye daga farkon Allahu Akbar din sallah har a kalla ne ka ga mun ina ake yin irin abin da yadda ake gaida iyaye wannan yadda ake yi in za a gaida iyaye ga ni a ina a sallah ake yin ta da Allah wanda aka ga yana sallah ya tsuguna da Allah sallah yake yi tsugunawa ba da Allah ba tsuguna muke ba in za mu gaida iyaye mutum ya dan rage tsayi ya tsuguna ba to a ina ake yin ta sallah babu wallahi ba bula ne ƙarya ne idan ka sa rational thinking naka ka kalli mutanen nan irin waɗannan abubuwan mutum ya hana ka ka tsugura ka da iyayenka amma shi jin kanka da kai yana tsugura wa kashi turoso ko akwai wani da zai wa kashi girman kai yanzu kashi ya so banka kenan ka isa ka ce a tsaye za ka yi zaman shanu? Yaba! Wallahi jahilci ne. Tsufuro ba babu abin da ya haɗa shi babu shi Allah ba kwata kwata. Don ne a ce don kayi shi ka yi shirka ka yi abin da ake wa Allah. Sama cikin Qur'ani Allah ya ce iyayen da duk lahu ma jana'a zulli bil rahma. Ka zubar musu da fuffuken kaskanci na tausayi. ka tsuguna ka gaishe su amma an ce ka tsuguna ka yi shirka daga farko abin da za a raba ka da iyayenka wannan shine farko abin da za a yi ka rika gani kai da su ne iyaye duk laifi na duniyar da ba laifin da Allah ya shi muƙabilin tarayya tsafi tarayya da Allah sai sai sai sai wulakar da iyaye daga daga tsari sai shi amuni daga tsari sai shi wa abudu Allah wa la tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana ana gama maganar tsaki wadda Allah ba abin da yake kamar ka haɗa shi da wani sai aka kawo maganan in wulakanta iyaye kana ji akwai abin da za ka yi ne wani ko me ka yi wa iyaye akwai abin da za ka yi ne ka gaba da haƙƙin su mutane su kai dalilin zuwan ka duniya to haka a zo a raba ka da duk wasu jama'a na kirki a ce ma istighfari ba kyau talatin annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau ko sun sani ƙarya suke wallahi yanzu karatu mu na jiya akwai wanda ya isa ya ce yana da wani abu fa lafi ƙarya ne shi Usman ba ta cewa suna shi ba ta faɗi ba su yadda shi an suna ba ne ba su yadda ya tafi musulunci ba sun ce musulunci ne sun ce ba su kuke tare da shi amma yin tafasar da muka fito da sun ce sun goyi bayan hakan ana gobe zai bar duniya ko yake cewa ga dalilin da yasa yake kadiriya kuma a cikin teku saboda haka haka akwai magadan su ya kudawa din ko gaskiya kirki mutum zai ce ma ai kalle abinda kuke ai an an an yi musulunci cikin musulunci kenan a duba hauka misali ka tafi da rika sai ya zama kamar wani suna gani kamar wani addini ne sabo kake yi you know kuma ba haka bane a zamanin manzo Allah Muhammad irin wannan abubuwa karara an yi su an yi sahabi zai zai tambaya annabi da har mace ma ummu hani radiyallahu anha sai ya zullahi girma ya kama ni ga jiki rauni ka ba ni wani abu mana wanda zai rike in yi tayi shekaru sun ja annabi sai ki zai rike la ilaha illallah dai da Allah dama ba ta yi lafiya lallan tana haukari ba ta yi dama tana yi amma menene to annabi ya mata izini ta je har da adabi wallahi duka kusa abalat ake shigarwa abubuwa ita jefa ga rudu a cikin aiki amma wallahi wallahi kowa yadda na gaya ma Qur'ani gaskiya ne musulunci gaskiya ne annabi Muhammad gaskiya ne mutane na duniya wanda suke opposing musulunci sun sani wallahi haka da rika ba su sun sani sun sani ba wallahi sun san gaskiya ne har gobe kai mutum nawa suke tare ne a garin nan bari ma wala nawa suke tare ne suke don Allah malam kai min kai kamar kamar addu'a yaro na fanta ne kaza kaza kaza kuma wallahi wallahi billahi a da suna cikin kan gaba masu ganin mushrikai ne amma dai da addu'a yake so ila ya so Allah ya karba dan sai shirya musamman fa kuma aisha tuna min ina ma yana jina yanzu aisha tuna min ha mushrike shi zai ma addu'a duka abin ya ƙarya ne sun sani akwai amini na alhaji abdulrazak mun zauna zaman makoki a gidansa abun mamaki waɗanda suke ce mana kafurai kafurai kafurai da sai ga shi sun yarda in wuce gaban mai sallah sallah ne duka in ba za a su bayi ba har aka gama karɓar gaisuwa da kuma ba da ko sallama kai wa wani wallahi wallahi ba ya amsa ba in kuma kai ya samu in ya rera ma wayo to ta faradun faradun in kuma ya san kai malami ne za ka gane to zai san hikimomin da zai bala'i ya tabbata kansa ba shine suna wallahi suna faradun ba salamu ba rasa lani ba kai da baka sani ka dauka sallama aka maka kana rawan jiki wa alaikum assalam kamar mutum da alheri kai kuma yake balbalin bala'i kibiyoyi da bukaƙe da wayewa ya tabbata kanka. Haka, wallahi sun sani, me yasa aka dawo inda gaskiya ne abin da za ake kira ne. Ba abin da za a yi ba a garin nan, aka sanna. Ihu, hayya, hayya, yadda ya tsawo da mushrik, wani ya daura gaya mushirki rubutu sha shirka kaza kaza sai ga shi ana zuwa har gida muna rubuta ko wanda wallahi yake wanda malami ne ma yake zuwa har gida nake rubuta wa sai yarda kaza kaza aure abubuwa dai garba ko wanda yake sannu kuma ta manyan da har ta kusa ta zama sabaki shi da Allah da magana ta so akwai da mun san Allah rubuce ta haba a kira kai wannan abu shi wannan ba ai mun fitar da shi wannan kange na jahiya a rubuta ta a tabbata wallahi sati uku mutumin da yana shirka shirka tsakanin tsakanin angon shi da gidan yana da kan rubutun nan kuma aka yi dace aka yi nasara ka samu mijin ya zo yi godiya har gida yayin da yanzu haka sakatare janar na Gombe State na wannan firkan yake cewa duk wanda ya rubutu wallahi wai kawai bakin cikin na ya sha in kana so a ka tabbatar ka sha rubutu sai ka haɗe mata allo ana wankewa da rubutu bane alli ne kawai bakin gawayi ne wai to ban san ya zai da malaman da rubutu da suka tafi tuni tuni da suka magana akan rubutu ba suka ba da fa'idodi rubutu har da na wanda za a rubuta a yi laya a haɗe laya ba a ɗaya ba a haɗe ta saboda haka gaskiya a tunan ya da ƙarya mun sani ba wai ya hudu bane da muke karanta wannan har yanzu a cikin mu ne musulmai suna nan Allah ya tabbatar da diga digin mu akan gaskiya albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ga ana da tambayoyi da yawa za mu kwana a nan sai mu amsa tambayoyin in ya so gobe sai mu ja karatu sosai saboda na ga tambayoyi da yawa a hannun arama sun larama wannan na cewa assalamu alaikum malam da fatan malam sha ruwa lafiya Allah sa haka Allah sa ya zuni karfin da ne malam muna roƙon addu'a a gare ku domin yaranku yaron mu bayi da lafiya kuma motarsa ta yi accident muna roƙon Allah ya kiyaye ya mai da mafi alkai muna godiya Allah ubangiji ya ba shi lafiya albarkar da ya rujuci wannan abin da ya rasa kuma ko accident da motarsa ta yi Allah ubangiji ya biyar masa da kuɗinta ko sama da haka albarkar shi jari albarkar shi Ibrahim Kaula wannan na cewa assalamu alaikum malam fatan sha ba lafiya malam tambaya na shi ne mutum ne yana azumi sai gyatsa ya sako masa sai ya ya sako har makogoro sai ya koma menene hukuncinsa to hujjin bai hauro kan dubbin harshensa ba kan dubbin harshe an gane inda a iya na kofuro ne ya ji shi ya zo amma bai hawo kan dubbin harshen sannan ba ya zauna sai koma bisa kuskure ba komai ba wani abu amma in ya riga ya hauro ya fito kan harshe akwai maganganun da yawa na malamai idan ya zo kan harshe yana da iko ya tofar da shi wannan abincin da ya bawo ne da gangan sai ya ce tofar kawai sai haka shi kayan nan kaza ne ba ai to wannan zai kafara sai kwarai da gaske kwarai da gaske in kuma kuskure ne ya zo kan harshe yanzu ya kokari abin da gidan da ya goma amma ya riga hauro har kan harshe yadda zai test ɗinsa in ya koma to ya zama azumi zai biya ɗaya amma ba bare shi bare shi gaba da cin abinci ba eh bare shi gaba da cin abinci ba dan namiji bai isa ba sai dai tafiya ne ta kama ka kana kan hanyar tafiya za ka ci za ka sha amma azumi da ya gare za ka rike bakin ka kada ka kura da shiga ɗaji da ya gare ka bayanai na wala ishirin banza saboda alfarmar ramadana haka ba da suka ce amma da mace ce tana cikin azumi kawai ta al'ada ya dawo kawai ta ta karɓar tuwanta kawai ba wani wanda ya ce mata ta rike baki ba ku ta ci gaba da cin abincin ta so wannan kenan in kuma da gangan ne an ji abin da na faɗa wannan kafara zai Allah ya kiyaye mu daga fara ki malamin ne hukuncin wanda ya ja kaki sai ya haɗe ya ja kaki sai ya haɗe a wannan ka irin wannan ne inda inda zo inda za a iya tofar da shi ai ya riga an gama ma magana ko ha na ga iri ɗaya ne a yi bai kawai ina ga ko ya dan samu waham ne ita assalamu alaikum malam da fata sha ruwa lafiya tambaya ta shi ne me hukuncin wanda yayi alwala a bayan ɗaki alwala ta tayi kai alwala ta tayi da gudu ma yana nufin kila ko bayan ɗakin kila bai na ta sako ba abin da ya shafi alwalan ka malam za ka yi za ka yi maganar a samu wuri mai tsarki a yi alwala ta musabi ne a yi ko duk mustahabi kuma don baka yi shi ba ba abin da ya shafi ibadar don baka samu kai shi ba kuma wani bayan dakin ya fi dakin gama tsafta saboda haka babu abin da ya shafi alwala don an yi ta bayan daki Allah ya sa da an bayyana ko a cikin na kusa ne misali ka kai alwala amma akwai dutse a kafanka ka gama alwalanka kuma na zai nan bai taba jikinka ba sai kai sallah ba abin da ya shafi alwalanka an gane abin da ya ba ma kenan ake magagaru ne wani an jalaba kake ji a fara da an gama sai an yi kaza a kan ko a wanke kafa mene da wai ana malaman fikihu wancan lokacin suna magana irin bayan dakunan mu na lokacin bayan ake ne kana wanka da ba ɗaya ka gama sai ka gare bin kwabrin ka duka abin da ya sunan talata lata turbaya tana ruwa yana dukan kasa yana ta haurowa rabin kwamrin da duka za ka ga da shi yasa in ka gama waje a tsarin ka da wanke gaba duk irin waɗannan hukunce-hukuncen babu su a wannan bayan ɗakunan namu na zamani malam bai babu haka in kai wanka a bayan ɗaki malam mun kan karshe da alwalanka ta yi sosai wannan yana cewa bayan sallama sai ce malam da fatan ka sha ruwa lafiya amin malam bai hukuncin ne bambancin bambancin tsakanin hadisul qudsi da alqur'ani da kuma sauran hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to a daga definition ka eh in ka san definition na kowanne zai gwada ma bambancin sa alqur'ani shi alqur'ani definition nashi is a word of God sent down by God through angel Gabriel alayhi salam to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shi alqur'ani ne kalma ce ta Allah wanda take saukarka daga Allah da ta zo bisa wasiƙar Jibril alayhi salam ta sauka a zuciyar manzon Allah wannan shi ake cewa Qur'ani littafin mu ne na ibada in ka karanta shi za a baka lada ibada ne karanta shi kana kuma yin sallah da shi da makamantar su kuma in ka musa shi ka ce yanke ka zama da duk ka littafi an fahimce ni in da ka musa aya ɗaya a Qur'ani to ka yi rinda ko kuma ka zo ka wulakanta shi da kankan ka zo ka tada Qur'ani haka ka san ko aya ɗaya za ka shiga wannan shi kuma hadisin kudusi bambancin cinsa da alkur'ani shi ma maganar Allah ne maganar Allah ce amma wacce aka ji akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata jibril amma shi ba a yi doka a musulunci cewa za a bauta wa Allah da shi ba bai halatta ma'ana ka zo sallah don ka iya wani hadisul kursi an ce ba maganar Allah ne shikenan ka zo ka gama fatiha wala dalli a sallanka ko magari ba haka ka ce amin bismillahir rahmanir rahim ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama wa la tajalamu kamar yadda kamar tilawa tilawa haka wannan hadisi kun ne ba da zai yi wai bai halatta maganar Allah ce amma ba a la ba ba al-muta'abbadu bitilawatiha bane ba a ibada da karanta ta in ka karanta abin karatun da bai na karshen nan babu ba ce za a baka lada ɗaya misali ka harafi ɗaya lada goma ba a'a amma kana cewa sun ba nazar a zabi Qur'ani ba an da ya kasa ta ga jatta ko take karshen aya mafi dukkanci a Qur'ani sun ba nazar harafi biyar ne kwata kwata take da shi to kaga in ka karanta ta kana da mai lada nawa lada hamsin amma ban da wancan duk da tsawonsa hadisin manzon Allah kuma ai wannan kan sananne ne duk duk dan firamare musulunci ma ya san shi ko duk abinda aka jingina zuwa ga manzon Allah na zance ko na aiki ko tafin approval na shi wannan ana ce maka hadisi ne annabi ya ce to za a rubuta a documentin a cikin littattafai ya zama hadisi annabi ya yi aka rawaito shi ke nan za a documentin shi ba ya zama hadisi an yi a gaban manzon Allah in aka documentin sunan sa hadisi daga hadisin farko da annabi aka fara ji a wurin har zuwa na ƙarshe ran da ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam hadisin farko a cikin irin wannan fardin shi ne hadisin da aka malamai sun tabbatar sun ijma'i hadisin da aka fara ji wurin manzon Allah shi ne ayyuhan nasu afshu salama bainakum annabi ya ce ya ku mutane ku rika daidaita sallama tsakanin wace wasu suke cewa bayanan da aiwa wani ba a cikin mu afshu salama bainakum ku rika daidaita sallama tsakanin yace wa atimu ta'ama ku rika ciyar da abinci kai da musamman irin wannan azumin da ake ciki ka kuma san wani bayi da hali wa aqimu ta'ama wa sirrul arham kun ka sabu zumunta yace wa sallu bil layli wan nas wan nas ya kun ka salla cikin dare lokacin da mutane ke kaushar kan bacci yace mun kun haka kada ku dole jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin abinci cikin ruwan sanyi wannan shi ne hadisin farko da aka fara shi a wurin manzon Allah a dukkan hadisan annabi saboda haka dai wannan muna fata abin da ya yi kuma goma ta yi don ta yi hakuri za mu tsaya nan sai kuma gobe insha Allah marasa lafiya mu na gida da asibiti muna fata Allah ubangiji ya ba su lafiya mu kuma ya Allah daga ba mu lafiya Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah ka kara mana ka ba mu daman sarrafa lafiyar mu ne maka biyayya da kuma kadaita ka ya Allah muna roƙon ka ya karɓo cikin wannan ta albarka a kasuwanci masu noma da kiwo Allah ka sa albarka a noman su da kiwon su ya Allah masu aikin gwamnati da cikin Allah ka kiyaye musu ayyukan su ka bunƙasa musu su ka tsare su daga dukkan fitina ya Allah muna roƙon ka masu neman ilimi a cikin mu ilimin sana'a na boko ko ilimin addini Allah ka ba su mai yawa mai amfani wanda zai amfana da al'ummar musamman Allah ya Allah mata da suke dauke da juna biyu a cikin mu Allah ka sauke su lafiya ya Allah abin da za su haifa ka masa albarka yayin da muka haifa da wanda za mu haifa nan gaba ya Allah da mu da su duka Allah ka shirye mu ka daura mu kwatabe na addini wanda babu kauciya ka raba mu da hanyar shaitan da hanyar dukkanin zamani da ake ganin irin iri ga gaskiya a irin nan albarkar shi ta nuna zuwa mawani Allah muna da bukatu wasu muna iya faɗi wasu ba ma iya faɗi Allah duk kafin su ka biya mana su albarkar shi ta yi. Allah ka baurare da suke fama da insecurity a kasan nan, Allah ka kawo musu tsaro, mu kuma da ka ba mu zaman lafiya Allah mun gode maka ka kara mana. Kar ka jarrabe mu da irin abin da ka jarrabe wa'insu. Albarkar shi ta yi rufe Allah wani. Muna mun samu muna cikin karatu mun samu babanci ga Alhaji Mai Kudi daga Plateau State. Muna maraba da zuwa Allah ubangiji ya saka da alkhairi abubuwan da aka zo yi Allah ya sa a yi su cikin nasara lokacin da za ku ba gida Allah ubangiji ya mai da lafiya barka mun san Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عما يصفون